وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babu ushin fi ma yusqa min ma'i sama'i babin cewa zakan noma a dangane da noman da aka yi ta da ruwan sama baban ruwa aka yi ba to za a kasa abin da aka girba ne ko abin da aka samu daga noman gida goma a ba da kashi ɗaya a matsayin zakka wato kashi ɗaya cikin goma shine zakkar noman da aka yi da ruwan sama na'am wa bil ma'i jari ko kuma ba da ruwan sama ba ne a'a da ruwa ne mai gudana da kansa ruwa ne wanda yake gudana da kansa yake zuwa wajen ya malala ba sai an yi wani ban ruwa ba in an yi shuka da haka take kaiwa to shi din ma dai za a kasa goma ne a ba da kashi ɗaya a matsayin zakka
wala yara umar bin abdul aziz fil asr shay'an sai da na umar ibn abdulaziz allah ya ƙara yadda gare shi bai ga cewa an za a ba da wani abu ba a dangane da zuma duk irin zumar da mutum ya samu ba zakka a kai ko da masu kiwon ƙudan zuma to ba zakka a kansu a cikin wannan zumar da suke samu na'am حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace فيما سكت السماء والعيون
wa in kana asariyan نعم ko الأسر auka da asiriyan al'ushuru Al'ushuru.
ushuri ne ke wajaba a cikin dukkan noman da aka yi da ruwan sama abinda sama ce ta shayar ko kuma idanu ruwa ne baban ruwa ake ba Mm.
ko kuma ya zamo wanda yake sha ne da saiwarsa Na'am.
Ah, wato ruwan da yake zuwa ya huce ne yake sha wannan ne yake isa noman har ya kai to duk wannan abinda za a bayar za a kasa goma ne a ba da kashi ɗaya wato kashi goma cikin ɗari
wa masu iya bin narhi nisful ushiri abinda yake an shayar da shi kuwa noman da yake an shayar da shi ta fuskar ban ruwa to wannan za a kasa goma a ɗau kashi ɗaya a sake kasawa kashi biyu a ba da kashi ɗaya a ciki wato nisfin ushirin za a kasa ashirin kenan a ba da kashi ɗaya ko kuma kashi biyar a cikin ɗari kenan wancan na ruwan sama kashi goma cikin ɗari wannan kuma kashi biyar cikin ɗari
ala abu abdullahi buhari ya ce hadha tafsirul awwali wannan hadisin fassara ne ga hadisi na farko hadisin abi sa'idin da ya gabata kenan cewa ma udiya zakatu falaysa bikanzi na'am لأنه لم يعقد في ko الأول kuma cewa laysa fi ma duna hamsati awsukin sadaqatu ba a faɗi yawan abin da za a bayar ba نعم li'annahu domin lam yu'aqad ba ɗebi kirdado ba fil awwal a hadisin na farko ba a ce ga iyaka abin da za a bayar a matsayin zakka ba a wannan kuwa sai aka faɗi iyaka abin da za a bayar shi yasa kamar wannan magana da buhari ya kawo yana so ya raddi ne ga hanafiyawa da suka ce wannan hadisin za a ɗauke shi a matsayin amine kuma wanda shiryarwarsa yanke ce wancan hadisin kolai safi ma duna amsa ta ausukin sadakatun cewa a a- ya zo da hususi ba za a yi aiki da hususin nasa ba wanda su suke ganin noma da kaɗan da mai yawa dole za a fitar da zakka to buhari yake nuna cewa a'a hadisan guda biyu dole in za a yi amfani da su sai an gwama ba daidai ba ne ka ce za ka ɗau ɗaya ka yi amfani da shi ba tare da ka gwama da ɗaya ba ɗaya yana faɗa cewa duk noman da bai kai wusuki biyar ba ba za a yi masa zakka ba ɗaya kuma yana faɗa cewa ga gwargwadon abin da za a fitar a wajen zakka shi yasa kowanne a cikinsu yana magana ne a kan wani ɓangare ba za ka ɗau ɗaya daga ciki kawai ka ce ka wadatu da shi ba shi yasa wannan kamar raddi ne a kan hanafiyawa
يعني حديث ابن عمر yana nufin hadisi abdullahi umara فيما سكت السماء والأشر cewa ana ba da ushiri a cikin duk noman da aka yi da ruwan sama
وبين في هذا ya bayyana a cikin wannan ووقت kuma ya fidda kirdado gwargwado shi wannan aka ce sai ya- eh, wa- wato shi ɗaya hadisin cewa laisa fi ma duna hamsati amsukin sadaqatun aka faɗi iyaka noman da yake ya kai zakka
wa ziyaratu maqbulatun ko yaushe daɗi in ta zo daga wanda yake amintacce za a karɓa shi yasa wannan yana daga bayanin da Buhari ya yi a wannan littafin nasa bayanin da yake ya shafi ilimin mustalahul hadisi kuma ya shafi ilimin usulul fiqh akwai wasu matsaloli da Buhari ya bayanin su a littafin nan nasa wanda yake sun shafi usulul fiqh to
wal mufassiru a hadisin da ya zo da fassara ya qari al mubhami yana yin hukunci bisa hadisin da shi ya zo a rufe idan hadisi ya zama ya zo a rufe wani kuma ya zo da fassararsa to ai dole a ɗau wanda ya zo da fassarar ba a ce za a ɗau mufamin a ce dole da shi za a yi aiki ba
idza rawahu ahlus sabati idan dai shi wanda yake mufassiru din wanda suka ruwaito shi tabbatattu ne a ilimi wato wanda za a karɓi ruwayarsu shi yasa koyaushe ziyadatu siqati maqbulatu na'am wa qabal ziyadata siqati minhum wa hum kama rawal fadl bin abbas kama misali hadisin da Fadl ibn Abbas ya ruwaito ne anna nabiyya sallallahu cewa alaihi Annabi sallallahu wasallam alaihi wasallama lam yusalli fil ka'bati bai sallah a Ka'aba ba shi a tasar ruwayar Annabi da ya shiga Ka'aba bai sallah ba ranar da aka buɗi Makka wa qala bilal amma bilalu wanda da shi aka shiga ka'abar ya ce as-salla ai manzon Allah ya yi sallah shi yasa yanzu a ruwayar bilalu ta zo da daɗi ne akan ruwayar farlubnu abbas Mm.
shi yasa tunda bilalu amintacce ne wanda suka ruwaito ruwayar tasa amintattu ne ai za a karɓa fa ukhiza bi qawli aka yi bilal riko da maganar bilalu wa turika qawli aka al-fadl ƙale maganar ruwayar farlu ta cewa manzon Allah bai sallah a cikin ka'aba ba
babun laysa fi ma duna hamsata wa sukin a mai sadaqatu ba da labari yana ba da labari ne ga iyaka saninsa ko iyaka abin da ya gani na'am ba za a ce zai ba da labari akan abin da ya fi karfin saninsa ba ta yi farulu sai da na farulu ɗan abbas wato ɗan amin manzo sallallahu alaihi wasallam sanin manzo allah ya yi sallan nan shi ya tsaya yana ta addu'a ne ko wani abu wanda wannan yasa bai gani ba shi yasa dan cewa bai gani ba sai a ce kuma maganarsa ce hujja akan wanda shi ya gani a'a ai maganarsa ba za ta zama hujja akan wanda ya gani ba in ko yaushe wan- man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz na'am wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wa man sami'a hujjatun ala man lam yasma'a wa man ra'a hujjatun ala man lam yara Na'am.
ko yaushe wanda da yake ya sani ko ya gani ai shine maganarsa za ta zama hujja ba a ce za a dau maganar wanda shi bai ji ba ko bai gani ba a ce ai lalle ita ce hujja to
babu laysa fi ma duna hamsata wa sukin sadaqatu wannan babi ne a cikin cewa duk noman da bai kai wusuki biyar ba ba a cewa a fitar masa da zakka ba wajibi ba ne sai an fitar masa da zakka
حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعه عن ابيه قال to kala ya ce نعم عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya kama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ليس فيما اقل من خمسه اوسق صدقه zakka ba ta waje ba a duk wani noma da bai karasa wusuki biyar ba wusuki kowane wusuki kuwa sa'a sittin wato mudunnabi maitan da arba'in sai noma ya kai mudunnabi maitan da arba'in sau biyar wato mudunnabi eh, nawa kenan dubu da ɗari biyu shine daidai da sa'i ɗari uku daidai da sa'i ɗari uku shine ya kai wusuki biyar sannan zakka ke wajaba a ciki shi yasa kamar irin kwano namu a ce masalan ya haura ɗari biyu ya kai kamar ɗari biyu da arba'in irin yadda ake awon kwano namu نعم tunda sa'in in an auna galibi yana zamowa daidai da kwano amma girgijin kwana Mm.
ba tare da an to a, wato an dora ya, ya fito sama ba irin yadda mu a nan aka saba awo ko to wala fi ولا aqalla في أقل من خمسة من الإبل الزودي صدقة wala fi aqalla to shine a haka nan ba zakka a cikin abin da yake bai kai raƙuma guda biyar ba raƙuma in ba su kai biyar ba ba zakka a cikin su ko shekara nawa za su yi a hannun masu mai su matukar dai ba su kai biyar ba ba a cewa a fita musu da zakka
ولا في أقل من خمس أواق من الورد صدقة zakka kuma ba ta waje ba a cikin abin da bai kai ukiya biyar ba na daga azurfa in azurfa ta kai ukiya biyar to zakka ta waje ba a cikinta amma matukar ba ta kai ba to ba zakka a cikinta malamai suke cewa ƙiyasta zakka da dirhami ya fi tabbata a shari'a ma fiye da dinari saboda dukkan malamai na shari'a sun gama akan cewa dirhami mai can ya kai nisari amma dangane da dinari kuwa akwai wanda suka ce ai sai ya kai dinari arba'in akwai wanda suka ce a'a dinarin a dubi kimarsa a dirhamin mafi yawan malamai dai suka ce dinari ishirin ya isa zakka a shine nisabin zakka amma azurfa an gamu shi yasa kenan a ce koyaushe ta dinarin kadai za a duba ba za a dubi ta azurfa ba zai zamo akwai wani nau'i na kusuri Na'am.
domin ku Allah dai ya faranta zakka ne a cikin duk nau'o'in guda biyu sai Allah ya sa mun zo wani zamani wanda a hannun mutane ba dinarin ake amfani da shi ba ba kuma azurfar ba Eh, sai dai a ce bara a koma ga dubo kimar dinarin ko a koma ga dubo kimar azurfar da yake ta isa zakka a ce kudin da yake sun kai kimar dinari to ai ta- an tabbatar sun kai zakka ko kuma kudin da yake sun kai kimar azurfar da aka ce akwai zakka a ciki shi ma a ce zakka ta waje ba shine babban mafita amma an kace a yo ai manyan bankuna na duniya ko eh, hukumar kuɗi ta duniya imf tana isna ne da dinari a lissafe-lissafenta ba ta kula da azurfa alhali ga azurfar ita ma kuma ga ta ta kima to gobe me za ka ce wa Allah wanda yake ya mallaki abin da yake ya kai nisabi a azurfa amma an duba ta dinari bai kai ba sai ka ce ya tuna bai kai a dinari ba ba zakka a kansa goban aka koma lahira aka tambaye shi kai an ce wallazi ne ya kane zunar zahaba an ƙara wani abakai an ƙara wani firata ko to me yasa kai kace ba sai ba sai ya fidda zakka ba wata hujja kake da ita za ka ce maganar a duk wata hukuma ko hukuma kuɗi ce ta duniya ko bankin duniya ko tsare-tsare na yau na turawan yamma ya tashi magana Allah? Za ta tashi magana Allah ba za ta tashi magana Allah ba. To koyaushe abin da ake ta ƙoƙari kenan masu faɗar su gane to amma wai duban ai ga yayin gari. Shi ko yayin gari ai ba hujja ba ne ko a addini. In yayin gari ya koma eh, abbas ta tirce al'aura sai ka ce kenan shi kenan sai a ji a yi sallah ba sai an tirce al'aura ba don yanzu yayin gari kenan ai ba haka za a yi ba ko dole a bi tsarin addini to قال أبو عبد abu abdul الله buhari ya ce هذا تفسير الأولي wannan tafsiri ne na hadisin farko إذا قال ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة lokacin da manzo a wancan ya ce abinda bai kai usuki biyar ba wato nan da manzo ya ce ba zakka a cikin abinda bai kai usuki biyar ba to za a ɗauka da aka ce a duk noman da aka yi da ruwan sama a kasa goma a bada kashi ɗaya in ko ba da ruwan sama bane a kasa ishirin a bada kashi ɗaya to sai noman ya kai usuki biyar in bai kai usuki biyar ba to ba zakka
لكونه لم يبين domin wancan ba a bayyana daga ina zakka ta fara ba an bayyana dai abin da ake fitarwa a matsayin zakka amma shi wannan sai zamo ya bayyana daga ina zakka ta fara eh wannan shine babban hatsarin da a yanzu akan shiga sai mutum ya zama ya san wasu bangarori na hadisai ya ringa ganin shi ya samu dama kawai ma a shari'a ya bayani a kai yo ba ga hadisu manzo ba sallallahu alaihi wasallam kai masa magana sai ya ringa ma tun kawo ba ga hadisu manzo ba wata magana za ka kawo masa ta wani ƙato amma ya ringa magana mummuna ga manyan malamai na musulunci wanda a hannunsu musuluncin har ya samu kawowa gare mu kun ba domin su ba da musuluncin bai zo gare mu ba amma koyaushe tashi magana eh, wannan ƙato me za a bu zancen wani eh, wayansu da yawa haka suke sakin baki suna kaɗo bara a manyan malamai wanda wancan malamin duk wani malami ba masumi ba ne ta yi a ce ya yi kuskure a wata fahimta amma a gane malaman nan abinda suka sani kai a yanzu da kake tinkaho ka san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda suka sani na hadisin annabin ya ninka ninka- ninkin ninkin naka kuma tsananin san abu manzan Allah sun fi ka tsananin tsoron Allah sun fi ka tsananin gudun kada a bauɗe sun fi ka to a- amma yanzu ka zo ka ce kai dole don ka yi wata yar gajeriyar fahimta ko ka ɗan samu wata maraɓa ka raba ya ga ga wannan ma a cikin malamai ko ga wannan ma a sahab- a sahabbai ai haka ya tafi alhali wayannan suna sane da wannan magana wannan malamin amma akwai dalilan da yasa suka jingine magana tasa ko suna sane da maganar sahabin amma akwai dalilin da yasa suka jingine magana tasa suka yi aiki da abin da suka yi aiki da shi amma ka zo kana tunkawo cewa ai ba sani ba kai ne yanzu kai ilimi wal iyazu billahi abinda ake fama da shi kenan a yanzu eh, kuma wani abu daya irin abin da yake damu a wajen tafi da harkoki na yau abin da yake damun matasa a wajen tafi da harkoki sai ya zamo shi yake damun ma a bangaren ilimi san ai gaggawa a ga abin da ya kawo da yawa harkokinmu suka lalace gaggawa saboda za ka samu mutum ya gaji babban kamfani daga mahaifinsa ko daga wani nasa ko sun gada irin yadda mahaifin ya tsaya ya ririta abin ba za su iya riritawa ba yanzu yanzu suke son kome sai sun yi sun gama cin duniya yake na a wayi garin sun cinye sun ci duniyar amma sun cinye sun ci duniyar amma sun cinye dorin wannan eh, ka tukar cewa lalle a fito da abu ko kaka aka san shi a fuskar ilimi ma kuma abin da yake damu mu kenan yanda a fuskar mu'amaloli na duniya da an ga kuɗi a hannu to Allah Allah ake a nuna wa duniya cewa akwai wannan kuɗin to a fuskar ilimi ma da an samu wata magana ko shazza ce Allah Allah ake a nuna wa duniya wai an san wannan shi yasa tafiyar mu ta fuskar ilimi ya yi kama yana nema ya kama da irin yadda muke tafi da harkokin duniya irin yadda magabata suke nutsuwa a wajen tafi da harkokin duniyar yanzu an rasa yanzu da an fara abu ƙarshen ta nan da nan zaka ga ya kare saboda irin nutsuwar magabata da kafa kafarsu a wajen tafiyarwa babu to kuma haka a wajen ilimin ilimin magabatan sun sani Gani? yanzu wani zai ɗauka wai ai ilimi ne a yanzu ya buɗe dan an sami yalwatar ilimi ne shi yasa an san ma cewa mace mai ciki dan ta sha azumi saboda cikinta ba sai ta rama ba gaskiya ne akwai a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka faɗi haka akwai mutum ɗaya ko mutum biyu wanda duk sun tafi akan haka amma maganar nan tasu sai yanzu aka sani ko ko sananniya ce tintini amma abin da aka duba shi ne cewa ba ta da cikakkiyar hujja hujjar waɗanda suka ce sai ta rama ta fi ƙarfi shi ya sa malamai suka jingine aka duba rahmatul umma sai tilafil aimma ya kawo magana aka duba mizanul kubra ta sha'arani za a ga ya kawo littattafan nan daɗaɗɗu ne a hannun malamanmu suna sane da haka amma ba su ba da fatuwa da haka ba ba dan ba su sani ba saboda tsayawa abu hujja eh, mace mai ciki ƙarƙari ka ce za ka kamanta ta da me mara lafiya mara lafiya ko me Allah ya ce kaman kana marira nau ala safarin fa'iddatun min ayyaminuha wani mara lafiyar wahalar da yake ta rashin lafiya ta ninka wahalar mace mai ciki duk irin wahalar da mace mai ciki take bai kai wahalar wani mara lafiya ba da rashin lafiyar tasa amma a ƙarshe in dai Allah ya sa ya warke ya samu damar ya rama azumin me Allah ya ce fai da tumin ayyamin uhara ko Ah, amma wannan a ga ga sabuwar fatuwa shikenan kuma a sa mutane rididi mutane sun koma yan me ake cewa inna rididi da an ga wani abu sabo shike nan sai a ringa ɗauka magabata kamar ba su sani ba ba wai ba su sani ba sun sani amma akwai abin da suka hanga shi yasa suka kauce yana masu cewa wai ai yanzu ne ilimi ya buɗe shi yasa suke samun dama su yi abin da suka ga dama su faɗa kuskuren fahimta suka yi. eh inda misalin su za a bayar ya iya kwatanta su da mutum mai hankali mai tunani yana da motar da tana da capacity ɗin ta gudun kilomita 250 a awa na'am amma saboda tunaninsa duk gudun da zai da ita baya haura 120-110 sai wani mai motar da gaba ɗaya kafasitin ta bai haura kilomita 180 ba a awa amma ya zamo shi in ya taka sai ya kai 150 160 kuma ya zo yana tunƙaho yau ai tasa tafi gudu ehin ya sa jahilai a gaba yana tunƙahon ai tasa tafi gudu ba ga wannan wannan gudun nawa yake kilomita 110 ko 120 a awa shi da yake kilo- gudun kilomita 140 ko da 50 a awa wacce ce ta gudu don Allah ba tasa ba amma shi wancan tasan tafi amma akwai hangen da yake yana hange ne sai sama malaman nan magabata duk wannan ilimin da wa'annan suke tinkahon wai ai yanzu akwai shi da kamar babu magabatan duk akwai ilimin a wajensu amma akwai abin da suke suna tafiya ne da kula suna tafiya ne da nutsuwa su ko wa'annan na yau abin da suka ratsa din nutsuwa da kula kokari suke kawai sai burga ga jama'a wal iyazu billahi to
wai wa kazu abadan fil ilmi bima zada ahlus sabti ana riko koyaushe a cikin alimi- eh, ilimi da abin da wa'anda suke tabbatattu adalai suka kawo ƙari aw bayyanu ko suka bayyana
babu azu sadaqatit tawri inda sirmin nakhali babin cewa ana karɓar zakkar dabino wakacin da aka inda siramin nahali yayin da aka yanke dabina
wa hal yutraku sabiyu ya ya basa tamra sadaqati daidai ne yaro a kyale shi ya ɗau dabinan da ke cikin dabinan zakka ya ringa tsotsa ko ko ba daidai ba ne to shi ma a wannan babin za a yi bayani wanda wannan magana ce akan yaro amma ta jawo wasu abubuwa da yawa a yanzu akan samu mawadata wanda Allah ya hore musu kuɗi na a zo a gani wanda so da an sun tashi fidda zakka akwai wakilansu in an ba wakilin wani sai ya je ma ya ɗanyi wani ɗan tasarrufi da kuɗin an ba shi ya rabar ya ba komai bara ko tun da farkon wata ne aka bani ga wasu kaya an kawo in ne maza na siya zan iya siyarwa nan da sati mai zuwa in karɓi kuɗin bara na raba musu in ya so ɗan abin da aka samu ni ma na ƙari da shi in ma zai raba duka ɗin kenan da wani ma ana ba shi ya raba ɗin daman sai ya fara rabawa ya ba gidansa rabi ko ko kuma a zo a yi wani abu daban a ciki wal iyazu billahi wanda aka ce yaro ma wannan ba daidai ba ne in dai ba wanda za a bai daga zakka ba a kyale shi ya ɗau dabinan da ke cikin dabinan zakka ya ringa tsuntsu ba ci zai ba ba iya taunawa zai ba amma dai wannan tsotsan da yake aka ce a'a ba daidai ba ne yanda za mu ji a wannan babu to نعم حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأصلي حدثنا علي حدثنا نعم.
ibrahim ibn عن dahmana دهمانة. عن معمر بن زياد عن أبي هريرة.
رضي الله عنه قال da abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi yace كان رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya يقتاد kasance التمر akan kawo masa dabino عند سلام yayin da النخل aka yi saukar dabino yayin da aka yi saukar dabino فيجيء هذا بتمره wannan ya kawo nasa dabinan وهذا من تمره wannan ma ya ɗebo daga nasa dabinan da ya sauke ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallama حتى يصير عنده كوما من تمر har a samu tari shim a gabansa na dabino dabinan ana kawowa da kaɗan da kaɗan amma a ga ya tari ya yi yawa فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان bizalika tamri Tamri.
sai jikokin manzon Allah Allah ya kare da a gare su sayyidina Hassan da sayyidina Husainu ƴaƴan Fatima Allah ya kare da a gare su suka haɗu suna wasa da wannan dabina فأخذ أحدهما تمرة ɗaya daga cikin su wanda an ce Hassan ne ya ɗau dabino ɗaya فجعله في فيه ya sa a bakinsa فنظر إليه رسول الله صلى manzon الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم dubi Hassan sanda ya ɗau dabinan nan ya sa bakinsa فأخرجها من ya فيه kwakulo dabinan daga bakin Hassan faƙala Allah alaihi salatu wassalam ya ce amma alimta an ashe baka san cewa iyalin gidan annabi ba sallallahu alaihi wasallam sadaqata ba daidai bane su ci daga zakka ba daidai bane su ci daga zakka
babu man ba timarahu aw halahu aw wato a- an aradahu samu sabani a tsakanin malamai suwaye iyalin gidan manzo malikawa dai zancen da ya fi shura a wajensu wanda da shi ake ba da fatuwa cewa iyalin hashim Mm.
duk wanda yake hashim ya haifa to iyalin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Ah, amma banda iyalin muɗalif haka ma kuma magana take wajen abu hanifa ko shi ya ma fi takaitawa fiye da shi ah, imamu malik don ya ce alu aliyin alu jafarin alu hamzata alu abbasi wa'annan su ne iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam
imami shafi ku allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce a ai iyalin gidan annabi ya hada da banu hashim da banu muɗalif wanda in an dubi wasu hadisai da yawa sai a ga maganan nan ta imami shafi har ta fi ƙarfi akwai dalilai da yawa da suke nuna cewa banul muɗalif su ma iyalin gidan manzo ne sallallahu alaihi wasallam zala ya faɗa baka san cewa da banu hashim da banu muɗalif duk abu ɗaya ba ne shi abdu manafin kakan manzo sallallahu alaihi wasallama na uku wanda abdulmanaf shi ya haifi hashim hashim ya haifi abdulmuttalib abdulmuttalib ya haifi abdullahi abdullahi ma haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi abdulmanafin din nan yana da 'ya'ya guda hudu akwai hashim akwai muttalib wanda wa'annan guda biyun an ce mahaifiyarsu daya sannan kuma yana da 'ya'ya abdu shamsin da naufalu wanda wasu sun ce su ma biyun nan mahaifiyarsu daya wasu sun ce a'a kowanne a cikinsu mahaifiyarsa daban Ah, to ah, an gama akan cewa shi abdu shamsin da naufalu abinda suka haifa ba sa cikin zu- ah, iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma annan muddalib shine ake sabani ah, yana yana cikin zuriya annabi ko ba cikin zu- ah, suna cikin zuriya annabi ko ba sa cikin zuriya annabi to wajen ha- ah, shafi'awa dai suka ce a suna cikin zuriya wajen malikawa ko a zancen da ya fi shora wanda da shi ake bada fatuwa a wajen suka ce a ba a cikin ba sa cikin zuriya shine la- wa adamu bunuwatin li hashimin na mai muhtasa wa adamu bunuwatin li hashimin lal muddalibi lal muddalibi Mm.
to
babu man ba timarahu babu wanda ya sai da yayin itatuwansa aw halahu ko dabinansa Au araba.
bishiyoyin dabinansa wanda akwai 'ya'yan itatuwan a kai ko ya sai da gonarsa aw zar'ahu ko ya sai da abin da ya noma wa qad wajaba fihi al-ushru alhali zakka ta wajaba a ciki wato ushiri ya wajaba a ciki aw as-sadaqatu ko zakka wato ta'amimi ne bayan tasisi Mm.
in an ce ushuru an samu tasisi amma in an ce sadaqatu ya zamo ya dau umumi Mm.
sawa'un ushiri ne ko nisful ushiri
ba'da zakata min ghairihi ya bada zakkar daga wani abu daban aw ba timarahu wa lam tajib fihi sadaqatu ko ko ya sai da 'ya'yan itatuwansa alhali ma ba su kai a fitar musu da zakka ba
wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ma- fa- bayanin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce la tabiqu samarata ba daidai ba ne ku ce za ku sai da 'ya'yan itatuwa hatta yabdu silahuha sai nunatta salahuha nunatta ta bayyana kaf ku siyar shi wanda ya siya ta zo ta lalace ya zamo ya yi asara shi yasa sai ta isa a fara ci sannan ya halatta a siyar
falam yahzur al-bay'a ba'da silahi ala ahadin bai hana siyarwa ba bayan abin ya, ya nuna bayan ‘ya'yan itatuwan sun nuna bai hana ba ga kowa Ah, abin da ya ce dai a bari sai ya nuna shi yasa bai ce sai kun ba da zakka ba kuma
walam yakhusa man wajaba alaihi zakatu mimman lam bai yastati.
keɓance wanda zakka ta wajaba a kansa ba daga wanda zakka ba ta wajaba ba
حدثنا حجاج حدثنا شوبة أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله ya ji عنهما ablan umar allah ya ƙara yadda a gare su نهى النبي صلى yana الله cewa عليه annabi وسلم عن sallallahu alaihi wasallam بيع ya yi hani الثمرة daga sai da ‘ya'yan itatuwa حتى يبدو har سلاحها sai nunarta ta fito fili
wa kana idza su'ila an Abdullahi bin Umar ya sanaiha, kasance idan an tambaye shi daga meye nunar tata qala ya ce sai kan ce ce sai- sai aibin ya tafi ma'ana sai an tabbatar ko yanzu ake so a yi amfani da 'ya'yan itatuwan nan za a iya amfani da su amma in ya zama ba su isa a yi amfani da su ba aka siyar kuma kafin su kai a yi amfani da su din suka lalace wani abu ya same su asararwa ai kaga shi yasa aka ce kada a yi sai ya nuna kada a yi cinikin sai ya nuna sai ya fara nuna
حدثنا عبد الله بن يوسف amma malamai suka ce wannan hannun fa dangane da wanda yake so ya amfani da shi alhali ya nuna amma wanda shi haka yake so ya amfani da shi da a ce matsalan a yanzu an samu wani waje da ake iya sarrafa mangwaro ‘ya'yan mangwaro suna ɗanyinsu bai su isa a ci ba gaba ɗaya amma haka ake amfani da su a ce a- ana na am- abinci na wata dabba ko abin da ya kama da haka to a sannan ya halatta a siya ba za a ce bai halatta a siyar ba a sannan tun da dai shi wanda ya siya ɗin a haka yake so ya amfani da dama abin da ya sa aka yi hani dan kada a cuci wani dan kada wani ya zamo ya ƙwaro amma shi tun da haka yake so ya amfani da kayansa ba laifi dan ya siya wanda sai ya gama nuna sar- ya- zai amfani da shi shine aka ce to bai halatta ya siya ba sai in ya nuna to حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عدي بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه annabi وسلم عن sallallahu alaihi wasallam ya yi بيع الثمار hani daga sai da 'ya'yan itatuwa حتى يبدو سلاحها sai nunarta ta bayyana sai ta fara nuna حدثنا قتيبة عن ما- عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار manzala ya yi hani daga sai da 'ya'yan itatuwa حتى تزهي har sai ta fara nuna قال ya ce ma'anar tusiya حتى ta تحمر fara jaja a ga ta fara ja na nuna
babun hal yashtari sadaqatahu babin cewa daidai ne ashe kenan wato buhari ya fahimta daga wannan hadisan cewa to wanda zakar noman ya wajaba a kansa ya iya sai da noman in ya so daga baya Mm.
ya fidda zakar a kuɗi ya baya na'am a maimakon ya, ya, ya fitar a noma Eh, yana cikin wanda suke gani kenan daidai ne a maimakon zakar noma a ba da kuɗin da zai sai abin da za a fitar na zakka ya yi noman alkama aka ce wadda zai fitar zakka a ciki kuɗinta a kasuwa zai kai dubu ɗari to a maimakon ya fidda ita ya baya ya ɗau dubu ɗari ɗin ya baya haka ya isan masa to wannan akwai saɓani tsakanin malamai wasu malaman suka ce ai kware kuwa ai ya isa masa kamar yadda shi buharin ya fahimta wasu malaman ko suka ce "Mm-mm, ba daidai ba ne ta yi akwai manufa ta shari'a a cikin haka Eh, hanafiyawa a wannan babin sun fi kowa sassautawa sun cewa suka yi ko zakar dabbobi ne ko zakar meye yau jaba a kanka in ka ɗauki ƙimar abin da yake ai daidai da ƙimar wannan zakar ka bayar da niyyar zakka ya isar ma in dabbobi ne za ka ba da zakka ka ɗau kuɗin da ya isa a sai wannan dabbobin da za ka fitar wato da za ka fitar a matsayin zakka ka bayar shi kenan da niyyar zakka haka nan in noma ne haka nan ko kaga shafi'awa su sun ɗan rage Eh, ba ko ina suka ce haka ɗin na yiwuwa ba dan imami shafi'i har yake yin wani misali ga abu hanifa ko ga hanafiyawa ga almajiran abu hanifa yake cewa da mai shari'a ya ce ga yadda za a fita a tsaya a yi zurfin tunani ka a ɗauka cewa wai don zara an fidda kimar ai shi kenan a'a ta yi shari'a tana da wata manufa yanzu misali kai noman da kai na alkama ne sai Allah ya sa alkamar wajen wata mai daraja ce har a waje ana nemanta ka samu masu saye daga waje saboda mai daraja ce tana da amfani ga ɗan adam waje kaza waje kaza waje kaza suka zo suka siya kace kai za ka ba da kuɗin domin ka ba da kuɗin da Allah da su almajiran sun sami irin wannan amfanin da ke jikin alkama ai ba su samu ba ta yi su wanda za su siya ba irin ta bace ko ma baya ce da ita duk daga wannan a dan ko da dai kudin kudin ne amma dai tayi bata kai wannan din ba shi yasa har shi imami shafi yake wani misali cewa ai irin wannan abinda za a kwatanta kamar a ce uba ne wanda yake masani ya wa ɗansa gida a wani fili mai kyau amma illa iyaka filin nan yana fama da mucizan amma sai Allah ya sa akwai wani nau'i na fulawa wanda in an dasa a wajen to miciji ba shi ba wajen gashi fulawar nan za ta zama ado ga ƙanshi ga kuma babban abin da take na maganin miciji to kai ɗa ka shiga gida ga wannan fulawa kana gani ka ɗauka ko iyaka amfanin fulawan nan kyan da take da shi a ido da kuma ɗan ƙanshin da ake ji sai aka samo wani nau'i na fulawa eh, wanda shi ya fi wannan kyan da kuma ƙanshin amma kuma ba maganin miciji to kai da da baka san dalilin da yasa aka sa wannan ba eh, bar- bara a sorry wannan a dasa wannan sabuwar ai tafi in kamshi ake magana ai tafi kamshin in kyau ne a ida tafi kyau irin furanninta sun fi ƙayatarwa aka cire aka dasa wannan miciji ya samu dama ya zo ya kashe mutanen gida kaga an yi banna a inda ake ganin ai an yi daidai ko abin da ya fi dacewa shi yasa imami shafi ya ce tun da dai shari'a ga yanda ta ce a fitar da zakkar a daure a fitar haka ɗin don ta yi akwai manufa ga shari'a a cikin cewa a yi haka ɗin ehen tana da wata manufa a cikin a yi haka ɗin to Wala ba ta a yi- wajen malikawa dai su suka ce idan kamar zakar noma ce mutum ya fidda kuɗi a maimako to akwai karhanci kwarai eh, malamansu na farko ma cewa suka gaba ɗaya ba zai isa ba amma na daga ba suka ce a ya aikata karahiya amma dai zakat tasa ta yi idan ya fitar wato da kuɗi an mu'ashari daga abin da ake fitarwa ushiri shi ne noma to wala ba su an yi shari'a sadaqatahu gairu to babu wannan babi ne hal yashtari sadaqatahu daidai ne mutum abinda ya bada zakka kuma ya dawo ya siya ya bada shanu da suka wajaba a kansa a wajen zakka to kuma ya dawo ya siya daga wajen wanda ya baiwa to haka din daidai ne to akwai sabani dai na malamai a game da haka Ah, amma ba laifi wani ya sai zakkar wani wani ya ba da zakkarsa ga wani to kuma wani daban ya zo ya sai sannan a hannun shi wannan ai daidai ne na'am لأن النبي صلى الله عليه وسلم domin annabi sallallahu alaihi wasallama إنما نهى المتصدق ya hana mai ba da خاصة zakka عن ne shi الشراء kadai daga a ce ya sai abin da ya bayar zakkar ولم ينهى غيره bai hana wani ba bai hana wani ba
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما abdullahi ibn umar Allah ya kare yadda a gare su كان يحدث ya kasance na faɗa أن عمر بن الخطاب cewa sayyidina umar dan haddad تصدق بفرس في سبيل الله ya ba da sadakar wani doki nasa don a ringa hawa ana zuwa yaƙi don taimakawa addinin Allah.
فوجده يباع Sai ya samu dokin nan nasa ana nufin a siyar a kasuwa, فأراد أن يشتريه ya yi nufin ya siya, ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم sannan kafin ya siya ya ce bala da ya je ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya je wajen manzo Fasa'amarahu.
Allah ya nemi shawara sai ya nemi cewa daidai ne ya siya فقال sai manzo Allah ya ce لا تعد في صدقتك kakka yadda abinda ka bayar a matsayin sadaka a ce ka koma cikinsa
فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما wa لا wannan ne يترك أن yasa يدفع Abdullahi ne شيئاً.
Umara Allah ya kara da gare su bai barin ya sai wani abu tasaddaqa bihi da aka yi sadaka da shi illa ja'alahu sadaqatan sai ko ya mai da shi sadaka shi koda wato tusiddika bihi na'am duk wani abu da aka yi sadaka da shi in ya siya to sai ya sake bayarwa sadaka in an ba wani sadaka Abdullahi Umar sai ya tarar da wanda aka bai wa sadakar ya kai abin da aka bashi sadakar kasuwa zai siya to inda da kuɗi a hannunsa sai ya ɗauka ya siya kuma ya sake bayarwa sadaka ya sake bayarwa sadaka
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ya je a wato abu ramna ɗar Allah ƙara da gare shi yana cewa عملت على فرس في سبيل الله na ba wani mutum doki don ya hau ya ringa zuwa yaƙi don taimakawa addini فأضاعه الذي كان عنده shi mutumin da na ba shi dokin nan sai ya tozarta dokin bai kula da shi yadda ya dace a ce an kula da shi ba فأردت أن أشتريه sai na yi nufin in siye shi فظننت أنه يبيعه برخص na ɗauka cewa zai sai da shi da araha فسألت النبي صلى الله amma عليه kafin in وسلم siya ɗin sai na je na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama فقال daga siyan dokin sai ya ce لا تشتري kakkace za ka sai dokin nan ولا تعد في kakka صدقتك yadda ka koma abin da ka bayar sadaka وإن أداكه بدرهم koda ya ce zai siyar ma shi dirhami ɗaya فإن العائد في domin صدقته duk mutumin da ya koma a cikin abin da ya bayar sadaka كالعائد في kamar wanda ya كيده ba kamar wanda ya amai ne ya dawo ya lashe ama
Allah.
to ko da babu ma zuwa sadaka ce